إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسعى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yawar wariya sun tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi sannan kuma a wannan masallaci a cikin wannan unguwa ta bani fando ta biyu domin gabatar da karatun wannan littafi na tafsirul fiqh fil ibadat wanda in Allah ya so ya yarda ayu za mu tashi ahkamu izalatun najasa hukunce-hukuncen da suka shahi yadda ake gusar da najasa idan ta taba tufan mutum ko jikinsa ko kuma wurin da zai ibada mala ya ce min al'umurin muhimma min al'umurin muhimmati fi hayatul muslim na daga al'amura masu mahimmanci a rayuwar musulmi an yi harisa ala tsaharati badanihi wa saubihi wa makanihi minan najasa musulmi ya yi kwaɗayin tsarkake jikinsa ma'ana ya zamanto jikin shi yana mai tsarki yana mai tsabta da tufafinsa da kuma wurinsa ya zamanto jiki da tufafi da wurin ibada dukansu sun tsarkaka game da najasa kamar ƙalallahu azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wasu ya baka fatsahir tufafinka ka tsarkake su yana ana son tufafin musulmi su zamanto tsarkakakku ya zamanto wannan tufa babu najasa tare da shi ba a sallah da tufan da ya zamanto akwai najasa a cikinta matuƙar ana da daman gusar da ita وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرتي متي da cewa ta wanke jinin al'ada wanda ya taɓa tufanta saboda najasa ne yanan ta wanke shi daga tufan nata kafin ta yi ibada da wannan tufan da haka fal muslimu ma'amurun bi izalatin najasati min badanihi wa thawbihi wa makani musulmi an umarce shi da gusar da najasa daga jikinsa da kuma tufansa da kuma wurin ibadarsa ya zamanto ya gusar da najasa daga waɗannan ababen da muka zana a jikinsa ba najasa a tufansa babu najasa a wurin da zai yi ibada babu najasa wal aslu fi izalati najasati huwa al ma asali a cikin gusar da najasa shine ruwa idan najasa ta samu tufan mutum zai sa ruwa ne ya gusar da ita haka idan najasa ta samu jikin mutum asali shine ya sa ruwa ya gusar da ita haka wurin da mutum zai ibada sai a zuba najasa a wajen sai a zuba ruwa a wajen da najasa ta taba كما قال الله عز وجل كما يند الله ما جرما دوكاكا يتي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله na sabkar muku ruwa daga sama ne dan ya tsarkake ku da shi ina wannan aya na nuna mana asali a cikin gusar da najasa shine ruwa da ruwa ne ake amfani wajen gusar da mi gusar da najasa ga jiki ko ga tuha ko ga wurin da mutum zai ibada annajasatu allati tajibu izalatuha najasar da yake wajibi a gusar da ita a cikin waɗannan ababen da muka ambata awwalan na farko annajasatu alal abdi najasa akan ƙasa in ya zamanto wurin da mutum zai yi ibada zai yi sallah akwai najasa to sai ya gusar da wannan najasa baya yin sallah akan wannan wurin da akwai najasa imma an takuna najasatu min bawlin aw gha'it ala wajhi al-abd ko ya zamanto ita wannan najasar bawali ne aka zo aka yi a wajen ko bayan gari ne a wajen wa mattasala biha min al-hitani wal ahwadi was suhur da kuma duk abin da yake hade da ƙasa min al-hitan na wani wuri da aka kewaye kama a ce katanga ko kuma misali a ce wani tabki da a kusan wurin ko kuma wasu duwatsu da an wajen to duka waɗannan in najasa ta taɓa wannan wurin kenan sai a gusar da wannan najasa fa hadhihi yakfi fi tatahiriha ghaslatan wahidatan tadhhabu bi aynin najasa wanki ɗaya ya isa wanda najasa take tafiya da shi idan ka zo ka iske wurin an yi bawali shi ne sai ka ɗebi ruwa ka zuba a wajen zubawa guda wanda zai gusar da najasa in bayan gari ne misali aka yi akan dutse sai ka ɗebo ruwa ka maka wanda zai tafiyar da wannan bayan garin to da an yi wannan ya isa ya'ani annaha tugmaru bil ma'i bi sabbihi alaiha marratan wahida ma'ana akan zuba ruwa akan wannan najasa shine a kwarara ruwa so ɗai wanda zai gusar da wannan najasa da an wannan wurin ma'ana wannan ƙasa inda mutum zai yi ibada dalili kuma shine fa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qal daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake ja'a arabi wani ba ƙauye ya zo فبال في طائفة من الم... في... يعني في طائفة المسجد سيزو يبولي أو نجيه نمسلاة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سوى الشيء بقويني سيدي بولي جيه ونبنغري نمسلاة كو سيدينا صلى الله فسارنسا فجزره الناس sai mutane suka tsawace shi fa nahakum nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana su yace a hana ya hana su tsawatarsa ya ce a kyale shi falamma qada baulahu da ya gama bawalin nasa amara nabi sallallahu alaihi wa sallama bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni aka zuba guga ta ruwa akan wannan bawalin da yayi a wannan wurin kenan idan ya zamanto an yi bawali a wuri to sai a ɗebo guga ko kuma so na ruwa a zuba a wajen in aka yi haka ke na wannan wurin ya tsarkaka sa ibada da shi wani hadisi imam al-bukhari rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa kada idza humirat bi ma'il matr was suyul haka idan aka biyo akan wannan najasa da ruwan sama misali a ce aka yi ruwan sama wanda ruwan saman nan ya samu wannan najasa da an wajen nan wasu yuli ko kuma misali a ce irin haka korama ruwa masu wucewa sai suka biyo kan wannan najasa da an wannan wuri suka tafi da ita to wannan wurin ya tsarkaka shi ke sai a ci gaba da ibada a wannan wurin fa in zalat bi sabbil ma'i alaiha idan wannan najasar ta gushe sanadiyar zuba mata ruwa au bi ma'il matri ko kuma ta gushe sanadiyar sabkar ruwan sama annazil wanda ya sauko aul jari alaiha ko kuma ruwan da ya gudana akan wannan najasa sai ya tafi da najasar kafa zalika fi tatahiriha wannan ya isa a wajen tsarkake wannan kasar da haka kenan idan ya zama to kasa inda mutum zai yi ibada akwai najasa ga yanda ake tsarkakewa ko a zuba ruwa zubawa guda wanda zai tafiyar da najasa shikenan wurin ya tsarkaka ko ruwan sama ya sauko akan wannan najasa ya tafi da ita shikenan wannan wurin ya tsarkaka ko kuma ruwa masu gudana ƙasa su biyo akan wannan najasa akan wannan najasa da a wannan wuri su tafiyar da najasa to wannan wurin ya tsarkaka wannan ita ce na farko najasa wadda ake gusarwa ita ce an najasatu alal ardi najasa da aka bisa ƙasa inda mutum zai yi ibada saniyar sai najasa ta biyu wadda ake gusarwa an najasatu alal thawbi najasa akan tufa idan tufan mutum rigarsa ko wandonsa najasa ta same shi yaya zai gusar da wannan najasa idza kanat an-najasatu min bawlin aw gha'itin aw dami haidin idan najasar ta zamanto bawali ne ya taba tufan mutum ko kuma bayan gari ko kuma jinin al'ada ga mace aw damil masfuh ko ko jini wanda yake biyo yuka idan an yanka dabba shi ma najasa ne wa huwa alladhi yakhruju min adh-dhabihati inda zabhiha shine jinin da yake hutawa daga abin yanka a lokacin da ake yanka wannan abin yanka to irin wannan najasa yaya ake gusar da ita فإنها تغسل بالماء مع الفك والعصر irin wannan najasa ana wanke wannan najasa da ruwa ma'al fakki tare da ma'ana murzawa ana murzawa wal asri a matse wurin da najasa ta taba sai a sa ruwa a wanke sannan kuma a cuɗanya sannan a matse da wannan ake tsarkake najasar da ma'ana hatta ta zula har wannan najasar ta gushe wala ya buƙa laha asarun ya zamanto babu wani gurbi na wannan najasa a tufa idan aka yi haka to wannan najasa ta yi mi ta tsarkaka fa an asma'a bintu abi bakar radiyallahu anha radiyallahu anha daga asma'u yar abubakar Allah ya kara mata yarda qalat tace ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqalat sai ta ce ma manzon Allah ihdana yusibu sawbuha min damil haidi min dam min damil haidati kaifa tasna'u bihi tace ma manzon Allah dai mu daya daga cikin mu ma'ana dayan mu daga cikin mata jinin al'ada yakan taba tuhanta to idan irin wannan abin ya faru ga mace saboda jinin al'ada na jasa ne yaya za ta yi sai manzo Allah ya ce ta huttuhu ma'ana sai ta tattara wurin da wannan jinin ya taba ta haɗe shi wuri guda summa taqrusuhu bil ma sai ta cudan ya shi da ruwa summa tandahu sannan ta mace shi summa tusalli fihi sannan sai ta yi sallah da wannan tufa haka ake yi idan najasa ta taba tufa to haka ake tsarkake ta a sa ruwa a wanke a cuɗa a matse har ya zaman to wannan najasar ta tafi babu wani gurbinta a wannan tufan a lokacin nan ko tufan bai bushe ba mutum na iya yin ibada da shi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisin shine dalili akan yanda ake busar da najasa idan ta taba tufa salisan najasa ta uku najasatu baulil tufli najasatu bawlil atfal najasar bawali na jarirai yara ƙanana bawlul tufli alladhi lam ya'kul at'ama bi shahwa bawalin jinjirin da baya cin abinci ta hanyar yana shawar abincin ma'ana bai kai cin abinci ba yakfi fi tasrihihi fi tashirihi rashuhu bil ma to irin wannan bawali idan ya zama to jariri bai kai cin abinci ba sai yayi ma ma'aifiyarsa bawali ko kuma kai ka ɗauke shi sai ma bawali a tufafinka to shine aka ce yakfi fi tathhirihi rashuhu bil ma ya isa wajen tsarkake wannan bawalin shine a yayyafa masa ruwa in yaro ya zamanto bai isa cin abinci ba namiji ya yi ma ma'aifiyarsa bawali sai ta yayyafa ruwa a wajen da ya mata bawalin in kuma kai ne a matsayinka na namiji ka ɗauke shi yama bawali sai ka ɗebi ruwa ka yayyafa ba sai ka wanke ba ka cuɗanya ba wannan kuma li hadisi ummu qais radiyallahu anha dalilin hadisin ummu qais Allah ya ƙara mata yarda annaha atat bibnin laha sarir lam ya'kul at-ta'am ta zo da ɗanta karami wanda bai kai cin abinci ba ta zo da shi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ajlasahu fi hijrihi manzo Allah ya aza shi akan cinyarsa fa bala ala thawbihi sai yayi mu manzo Allah bawali a tufansa fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bima'i manzo Allah yace a kawo ruwa fa nadahu sai ya yayyafa ruwan walam yaghsiluhu bai wanke wannan bawalin ba yayyafa ruwa yayi akai yana wannan shine dalili mai nuna in jariri wanda bai kai cin abinci ba namiji yayi ma mutum bawali to yanda za a tsarkake wannan bawali shine a ɗebi ruwa a yayyafa akan wannan bawali in aka yi haka to ya tsarkaka rawahu al-bukhari imam al-bukhari wa muslim da muslim suka rawaito wannan hadisi wa in kana at-tifl ya'kulu at-ta'am bi shahwatin wa ikhtiyar in kuma ji yaron yana cin abinci da shawarsa ma'ana yana shawar cin abinci kuma yana zaben cin abinci kenan ya kai cin abinci fa bawluhu ka bawlil kabir hukuncin bawalin shi kamar dai bawalin babban mutum in dai ya kai cin abinci to hukuncin bawalin shi hukuncin bawalin babba min haisun najasa a wajen najasa yanda bawalin babba yake zamantawa najasa to haka shi ma bawalin shi najasa ne kadhalika bawlul unsa saghira haka bawalin ya mace karama mislu bawlil kabiri misalin bawalin babba ne يقول خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم wani ɗan hidima na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa kuntu akhdimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina ma manzan Allah hidima fa utiya bil hasani aw al husayn sai aka zo da hasan ko husaini ma'ana jikoki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo da ɗayansu husaini ne ko hasan fabala ala sadarihi sai wa manzo Allah bawali a ƙirjinsa yace fajirtu aghsiluhu nazo ina wanke masa faqala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gulam yace in bawalin yarinya ce mace ko ba ta kai cin abinci ba to ana wankewa ne wa yurashu min bawlil gulam karamin yaro wanda bai kai cin abinci ba shi kuma ana yayyafa ma bawalin shi ruwa ne in ya mace ce wankewa za a yi ko ba ta isa cin abinci ba amma in ɗan namiji ne bai kai cin abinci ba sai a yayyafa ruwa in ya kai cin abinci sai a wanke to idan najasa ta taba tuhon mutum sai ya zama to bai san daidai wurin da ta taba ba ya zai to shi ne malai ce wa in khafiya mawdi'u najasa idan wurin najasan ya ɓuya fi badanin a jiki aw saubin ko a tuha aw buqatin ko kuma wurin da za a yi ibada a bukatun sahira ka musalla sahir ko kuma wani karamin wuri kama wani wuri da ake dan keɓewa karami domin yin sallah wajaba ghasalu mahtamala wujudin najasati fi to wajibi ne a wanke duk abin da ake ganin duk wurin da ake ganin lalle na ji sannan tana iya taɓa to a ci a wanke shi in baka san daidai wurin ba amma kana ganin ba mamaki ta watsu daga nan zuwa nan to duka wurin da ake tsammanin cewa najisa ta taɓa sai a wanke in wuri ne kuma sai a zuba ruwa hatta ya ta'akkadu min zawaliha har mutum ya tabbatar da gushewar ita wannan najasa wa in khafiya alaihi makanun najasa in kuma wurin da najasa ta taba ya buya bai iya gane wurin ba kenan ghasalahu kulluhu dukkan wurin sai a wanke misali in ya zama to tufa najasa ta ta buya gare ta baka sai ina ne ta taba ba to gaba ɗayan tuhan sai ka wanke gaba ɗayan wurin sai a zuba ruwa wannan shine haka ake yi idan ya zama to wurin da najasa ta taba ya buya ga mutum bai sani ba sai a wanke tuhan gaba ɗaya in jiki ne a wanke jikin gaba ɗaya in wurin ne a zuba wurin gaba ruwa ga daidai wurin gaba ɗaya wannan kenan sai rabi'an najasa ta hudu ita ce najasatul kalbi najasar kare idan kare ya sa baki a wani kwano ko kuma wani abin da ake amfani da shi to yaya za a tsarkake labudda an yi alamar muslim babu makawa dukkan musulmi ya sani cewa anna najasatal kalbi laysat fi zatil kalbi dukkan musulmi ya san cewa najasar kare ba wai zatin karen bane an najasa bal fi riqihi najasan na cikin miyaukin shi yawukin shi حين يشرب حين يشرب من إناء a lokacin da yake ko kuma ya sa bakin shi a cikin wani kwacciya ko wani kwano ko wani abu wanda ake amfani a ci a cikin shi ko a sha a cikinsa a lokacin da kare ya tsoma bakinsa a wannan abu to wannan abin najasa ta same shi to ya za a tsarkake wannan kwanon ko wannan kofin ko wannan kwaciyar faman lamisa kalban au lamasahu kalbun wanda ya taba kare ko kare ya shahe shi fa innahu la yajibu alaihi tatheer nafsuhu ba wajibi ba ne wai ya tsarkake kansa don kare ya shahe shi ko kuma ya shafa kare wannan babu wani abin da yake akan mutum labi turabin wala bi ma'in ba zai tsarkake kanshi da ƙasa ba ko kuma da ruwa fa in sharibal kalbu min ina'in idan kare ya sha wani abin sha a wani kwano ko a wata kwacciya ko kuma a wani kofi fa innahu yajibu alaihi iraqatul ma ruwan da a cikin wannan kofin ko kwano wajibi ne a zubar da wannan wannan ruwa ya zama najasa sai a zubar da shi wa ghasalahu sab'a marratin bil ma sai mutun ya wanke wannan kofi ko wannan kwano so bakwai da ruwa wasaminatu bit turab wanki na takwas sai ya sa ƙasa ya goga fa in kana yuridu isti'maluhu in yana so yayi amfani da wannan Qur'anin ko sai ya wanke shi so bakwai wanki na takwas ya sa ruwa ya sa ƙasa a ciki ba sabuni ba ba omo ba ƙasa za a sawa a goga sosai sai a sa ruwa a zubar in so a ci gaba da amfani da shi in kuma mutum na ɗan tseni shi ganin sai ya ɗayar da kwanan ko kofin shi ka ya huta amma yana son ya amfani da shi to ga yadda zai tsarkake shi in ya sa sabuni ko ya sa omo bai tsarkaka ba sai ya sa ƙasan nan ya wanke kwanan so bakwai wanki na takwas ya sa ƙasa a ciki ya sa ruwa ya wanke sai ya ci gaba da amfani shi fa in ja'alahu khasan lil kalbi lam yalzimuhu tatahiru in kuma kwano ne ko wani so wanda mutum ya aje shi ne kawai don amfanin karen ciki ake zuba mishi ruwa ciki ake sanya mishi abinci wannan ba dole bane a ce kuma sai an tsarkake shi tun da daman nashi ne amma wanda kake amfani da shi ne in ya tsoma baki a ciki to abincin da a cikin abinci ne ruwan shan da a cikin wannan kwanon in ruwa ne ko hura ce ko abin da ya kama da wannan sai a zubar sannan sai a sa a wanke kwanon so bakwai wanki na takwas sai a gama da ƙasa a murza a sa ruwa a zubar in yaso sai a ci gaba da amfani da shi in kuma na karen ne kawai sai a kyale karen ya ta amfani da shi ba magana kuma a tsarkake shi wannan haka ne ake tsarkake wannan najasa ta kare amma dan kare ya shahe ka ko kuma kai ka shahe kare ba a cewa a'a hannun da ka taba kare da shi ka je ka wanke shi ko kuma a'a ka je ka wanke jikinka gaba daya a'a ita najasa ba cikin zatin karen take ba najasan tana cikin yawon shi miyaukin shi wanda zai lalasa a cikin mai kwano ko kuma abincin da a ciki wannan kuma dalili shine fa an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza walagha al-kalbu fil ina idan kare ya kada harshen shi a cikin wani kwano ko wani kofi faksuluhu sab'a marrat to ku wanke wannan kwanon so bakwai wa afiruhu saminata biktura wanki na takwas ku hada shi da ƙasa ku sa ruwa ku wanke wannan hadisi imam muslim rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan sune a takaice wasu daga cikin najasoci ne wayanda ake bukatar a gusar da su sai najasatu wa taharatu arwat wa abwalil haywanat kasancewar kashi da bawali na dabbobi waɗanda suke najasa da waɗanda suke ba najasa ba wace dabba ne kashinta da bawalinta najasa ne wace ma'ana dabba ce wadda kashinta da bawalinta ba najasa ba ne wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisu wajibi ne mu san wani kashin dabba ne wace dabba ce kashinta da bawalinta suke masu tsarki da kuma wa'inda wanda yake najasa ne min arwat wa abwalil haywanat na daga kashi da da bawalin dabbobi fama kana yahillu akluhu aklu lahmi lahmuhu minha bawali ko kashi na dabbar da ya halitta a ci namanta daga cikinsu kal ibili wal bakari wal ganam kamar raƙumi kamar saniya kamar ƙananan dabbobi awaki da tumaki da raguna wani aure da makamantansu fa bauluhu wa rausu zahir waɗannan dabbobin bawalinsu da kashinsu mai tsarki ne ba na jisa ba ne da aka dan raƙumi ya ma bawali ko kashin raƙumi ya taɓa tuhanka to ba najisa ba ne da na tun da ba najisa ba ne ba wajibi ba ne mutum ya gusar da shi sai dai ya gusar da shi don mi don tsafta ko dalili wannan kuma shi ne fa'am anas bin malikin radiyallahu anhu daga anas ɗan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amara yayi umarni bi shurbi abwal wa alban al-ibil yayi umarni shan hidari da nonon raƙumi littadawi don yin magani akwai waɗanda sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da rishin lahiya na ƙazawa manzo Allah ya ce a kai su wajen raƙuma na sadaka su je can su zauna su rika shan bawalin suna wanka da bawalin suna shan nono za su warke kuma suka je suka yi haka suka warke kuma ƙarshe sai suka kashe makiyayin suka tara dabbobin suka ta yi da su wasu malamai suka ce wannan shine dalilin saukar aya da Allah ta'ala yake cewa innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard fadalla ala taharati bawliha wannan ya nuna cewa bawalinsu mai tsarki ne ba najasa ba ne da najasa ne da manzo Allah bai umarni a yi wanka da shi a sha ba la'annan najasa la yubahu tadawi bihi wa shurbihi saboda abin da yake najasa ba a halitta yin magani da shi a sha shi wasu ma yu'kalu lahamuhu tahirun yawu da kuma sauran abinda naman shi halal ne namansa mai tsarki ne kazalika su'urul hirra tahirun haka yawun mage ma'ana musa yawunta mai tsarki ne haka duk dabbar da naman ta halal ne a ci yawunta mai tsarki ne ba na jasa ba ne ma'ana miyau idan ya taɓa tubanka ko jikinka to ba laifi wannan ba na jasa ba ne haka abinda dabba ta tsoma baki ta sha wadda naman ta halal ne ruwan da ta sha ta raga wannan ba na jasa ba ne haka musa wannan kuma li hadisi abi qatada radiyallahu an saboda hadisin abu qatada Allah ya kara masa yarda kare yace fil hirrati yani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fil hirra dangane da abin da ya shahi musa inna laysat bi najasin cewa ita ba najasa bace ba Musa ba mai bace ba najasa bace ba inna amina tawafina alaikum wa tawafat Musa tana daga cikin waɗanda suke kai kawo akan ku sannan suna kai komo ma'ana tana shiga cikin ku ta je ta dawo tana cuɗanya da ku saboda haka kenan ita ba najasa bace da haka yawunta ba najasa ba ne rawahu abu dawo abu dauda ya rawaito shi shabaha bil mamalik min khidam al bayt alladhina yatufuna ala ahlihi lil khidmati wa li adam at taharruz minha fa fi dhalika rafa'u lil haraji wal mashaqqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamanta musa bil mamalik daga yan aiki da aka mallaka min khidamil bait waɗanda suke hidima kai kawo a cikin gida alladhina yatufuna ala ahlihi lil khidma waɗanda ke kai kawo akan masu gida domin yin hidima wali adami taharruz minha saboda ba iya kare kai da musa ta je ta dawo ta shiga nan ta shiga nan ta raɗi wannan ta shahi wannan in an ce najasa ce kaga an ba mutane aiki fa fi zalika a cikin wannan akwai rafa'ul lil haraji wal mashaqqa doke ma mutane damuwa da kuma tsanani da haka fala budda lil muslimi ba makawa ga musulmi an ya harisa kullal hirsi yayi dukkan kwadayi alal ihtimam bit tahara akan himmantuwa da tsarki wal ibtiadi anin najasa da kuma nisanta dangane da najasa to abin da yake najasa ne ya zamanto musulmi ya nisance shi ko wal ihtimam bit taharati da kuma himmantuwa da tsarki zahiran wa baqinan a bayyane da kuma da kuma boye ma'ana abinda zai taba jikin shi ya taba tufansa ya zamanto ma'ana tufansa da jikinsa da wurin ibadansa duka wannan mai tsarki ne ya zamanto tsarkakakke batinin kuma abin da yake ɓoye a cikin zuciyarsa shi ma ya zamanto tsarkakakke ne na ko bitauhid da tauhidi wal ikhlasi da kuma ikhlasi lillahi ga Allah wayannan su tashi masu barkin lillahi ga Allah bil qawli wal amal ma'ana maganar mutum ya zamanto akwai ikhlasi a ciki haka aikin mutum ya zamanto akwai ikhlasi a ciki aiki ne wanda zai yi dan Allah wa zahiran da kuma zahiri bi taharati min al hadath ya zamanto ya tsarkaka daga hadasi dukan najasar da za ta taba cikin shi ko tufan sai ya zamanto ya tsarkaku game da wannan wan najasati da najasa fa inna dinana dinu taharati addinin ma addinin tsarki ne wan nazafati addini ne na tsafta wan nazahati min al aqzar al hissiyyah wal ma'nawiyyah addini ne na tsabtatuwa daga dukkan kazamta wacce ake gani ko ake jin iskanta wal ma'anawiya da kuma tsarki na ma'ana shine ikhlasi a samu ikhlasi ya zamanto a zuciyarka duk abin da za ka yi za ka yi shi ne don Allah don neman yardan Allah ko don haka fal muslimu zahirun musulmi tahirun nazihun mai tsarki ne kuma tsabtatacce ne mulazimun littahara musulmi ko da yaushe yana lizimta tsarki yana lizimtar mu tsarki ko da yaushe mai tsarki ne cikin tsarki yake ba ka samun musulmi ya zamanto mai wanda yake babu tsafta tare da shi ja a fil hadis ya zo a cikin hadisi annat tuhura shaqqul iman cewa tsarki rabin imani kenan da haka musulmi ko da yaushe ya samu kanshi mai tsarki mai tsabta wannan hadisi imam musulun ya rawarto shi saboda shi addinin musulunci addini ne wanda yake addinin tsabta addinin tsarki da haka ake son musulmi ko da yaushe ya muhimmantu da wannan ko da yaushe ya tabbatar da tuban da yake jikinsa mai tsarki ne tsaftatacce ne jikin shi ba na zisa tare da shi ma'ana mai tsarki ne haka wurin da zai yi ibada wannan shi ne takaitaccen bayani dangane da abin da ya shahi idan a hakamu izalatun najasa hukunce-hukuncen da suka shahi gusar da najasa idan ta taɓa jikin mutum ko tufafinsa ko wurin da zai yi ibada da kuma abin da ya kama da haka wanda muka yi bayani saboda ƙurewar lokaci kuma anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusakuran da muka yi kuma Allah ya mana sai Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah za mu ci gaba akan ahkamul haid wan nifas hukunce hukuncen al'ada jinin al'ada da mata ke yi da kuma jinin aihuwa shi ma za mu taɓa bayani akan hukunce-hukuncen wannan in Allah ya kai mu karatu na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh